الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي عشرين بوتن ذي القعدة shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha takwas ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba satin da ya wuce mun kare a ƙarshen sura ta sittin da uku yau za mu tashi sura ta sittin da hudu wato suratu taghabun wannan sura kamar yadda malamai suke faɗa sura ce madaniya a gurin mafiya yawan malamai amma akwai malaman da suka ce sura ce makiya sai dai ba su da yawa tana da ayoyi guda sha takwas malamai sun haɗa akan wannan cewa ayoyin ta sha takwas sannan kuma a jerin saukar surori take sura ta ɗari da bakwai ta sauka kafin suratul juma'a bayan suratul safi um, kamar da muka faɗa tana kunshe da abubuwa da yawa da ta ɗauko a wayannan ayoyi guda sha takwas ɗin muna karanta wannan littafi ko ka tafsiri a wannan masallaci na zera da ke unguwar da kuke kundila gandun albasa a daidai wannan lokaci muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu iko aiki da abin da zamu yi bismillah injiniya
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون
نعم والله عليم بذات الصدور bayan bismillah Allah madaukakin sarki yace yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard duk abin da ke cikin sammai da kasai suna yi wa Allah madaukakin sarki tasbihi lahul mulku wa lahul hamdu dukkan mulki ya tabbata ga Allah shi kadai wa lahul hamdu kuma dukkanin dangin godiya ya wa Allah madaukakin sarki ya tantance ta wa huwa ala kulli shay'in qadir dana Allah madaukakin sarki qadirun mai iko ne akan komai huwa alladhi khalaqakum Allah shine wanda ya halice ku fa minkum kafir daga cikin ku akwai kafiri wanda yake yarda ya bi Allah wa minkum mu'min sana a cikin ku akwai mu'mini wallahu bima ta'maluna basir lalle Allah madaukakin sarki basirun ne bima ta'malun mai gani ne dangane da abubuwan da kuke aikatawa khalaqa samawati wal arda Allah shine wanda ya halitta sammai wal arda da kasai sammai bakwai da kasai bakwai wa ya'lamu ma tusirruna Allah yana sanar da me kuke koyewa wa ma tu'linuna da wanda ka bayyana a fili wallahu alimun bi zati sudur lalle Allah madaukakin sarki masani ne dangane da abin da yake cikin zukata idan ba manta ba tun daga wato sabbaha ta farko da muka fara don wannan a cikin surorin tasbihi ita ce ta ƙarshe da wato ake biyawa a wannan alkur'ani mai girma mun yi bayani cewa ko a suratul juma'a ba mun maimaita cewa tasbihi shine kalmar da Allah madaukakin sarki ya sarrafa shi gaba ɗaya daga cikin af'al da ake da shi kowane nau'i ce da aka buɗe alkur'ani da shi kaga akwai fi'ili ma fi mudari'i amri da kuma masdar da kake da shi to duk kowanne zai da Allah ya buɗe alkur'ani da shi fi'ili ma fi Allah ya ce sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi ardi sannan fi'ili mudari'i kuma Allah ya ce yusabbihu kamar yadda muke biya wannan fi'ili amri Allah ya ce sabbih isma rabbikal a'la sannan masdar kuma Allah ya ce subhanallazi asra bi 'abdihi laylan to shi sa tasbihi wanda Allah madaukakin sarki ya azurta da yinsa to za ka ga irin su ne ba ma ce mutum ya roki Allah ba sai ga duk abin da ya sa a gaba Allah ya madaukakin sarki yana biya masa bukatunsa komai da yawa mutane har yau ni dai ina yawan lalatawa cewa da addu'a da tasbihi da zikiri inda mutane sun gane me ake yawan maimaitawa da sun lazamci wayannan abubuwan domin a ɗanɗanon ya fi ƙarfin yadda za a yi bayani sai ka shiga gonar za ka gane kamar yadda ibn taymiya yake cewa ne yace yake cewa muna cikin wata irin nutsuwa da kwanciyar hankali da sarakuna sun san irin wannan nutsuwar da muke ciki da kwanciyar hankali ya ce wallahi da ta koguna za su tafi ya ce mu sai sun kwaci ba to wannan gonar da wannan kogin ba wanda yake ɗanɗanawa ya gane ko sai ka shiga haka shi ma zikiri da addu'o'i da tasbihi za ka ga wani kana ta gaya ba sai ka kuma har yanzu kamar bai gane ba amma Allah ya taimake ka ka faɗa gonar ka fara jin me ɗanɗanan abu wallahi ana fara bayani za ka ɗau haske saboda haka kullum ba za a guje ba ana maimaita wannan kalma domin wani in kana yin wani abu ma zai rika mamaki ya akai kaza kai wannan shine sirri ka da wanda ake kira da wanda aka dogara da shi yana yi to zai ma komai zai maka komai shi abin da Allah baya so ka gwada shi gwaji bara a gwada kamar yadda muke gwada magani ko dama magani aka ce shi ne magani magani to bari mu gwada magani ko zai yi to shi Allah baya san haka ka yi dina yi kawai to tafi misali da na bayar bayan wannan nau'o'in misalin da na tsara bayarwa a cewa an kar dage da tasbihi da ka shiga wata matsala Allah zai shiga lamarinka shine na annabi Yunus da Allah ya ce wa inna yunus la min al mursalin id abaka ila al fulk al mashhud fatahama fa kana min al mudhhabi fantaqamahu al hut wa huwa mulim Allah ya ce falawla annahu kana min al musabbihin la labita fi batnihi ila yawm yub'ath annabi yunus sabani da mutanen sa ya fushi ya fito sun fita da yayi da awatin amzawa kawai ya fito ya kyale su shi kuma Allah bai ce a fito ba domin annabi Nuhu shekara dubu yayi wa hamsin shi bai fito ya basu ba amma shi annabi Yunus yana ganin cewa wannan abin da suke wa Allah ba zai iya halaka su bari ya bagar to kaga jarrabawa ta kenan yana zuwa jarrabawa dama idan wato Allah yana son bawa yusibuhu sai ya jarrabe shi idan yana son bawa a wani za ka ga ya kufi shekara biyu yana tafiya kai kwarara ɗaya kai kawai sai gaba ɗaya sai a jirin teku rana ɗaya wale kuwa rana ɗaya shi za a yi nake ba da misali ce da galibiya jama'i gaba ɗayan su ba mazinata ba ne tsautsayi ne ranar ne suna yin kuma ta kwafi eh to Allah ba ya so ka ɗora ne ya fi so ka zama a nasa kawai sai a yi kuma hasburi daga nan shi kenan an dera wani ko zai ga yayi shekara da shekaru yana siyasa Allah ya masa talala kamar yadda yau Amerika da Isra'ila kyalala kira kyale su mutum yana siyarsa kuma Allah ya rabu da shi wa umli lahum inna kaidi matinun yace Allah yake ne musu jinkiri domin kai ni na mai karfi ne in ya ballo shi ba wanda yake tare kamar yadda mun ga misalai ko iya gobarar Isra'ila ta nuna haka cewa inna kai da hu matiri saboda haka da ya fara cikin kifi ga wato ga ga duhun cikin kifi ga duhun cikin ruwa bana da zulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin kun ji kalmar da ya fara a cikin dubban nan sai ce la ilaha illa an ba wanda ya tantance abauta wa in ba kai ba ya Allah subhanaka kun ji kalmar sarki ya tabbata a gare ka inni ni kuntu min zalimin ina cikin zalimin Allah ce waye fastajabna lahu sai muka amsa masa wa najjaynahu min al-gammi muka tseratar da shi daga wannan damuwar da yake me zai burge ka a ayar ƙarshen sai ce wa kazalika nunjil mu'mini yace ba mu tsaya iyakan Yunus ba duk wanda ya dauko ɗabi'a irin ta da haka muke yi in ji Allah in dai mu'mini ne kai ka samu matsala irin wannan to haka muke tseratar da mu'minai ba ta tsaya ba har kiyama ta tsaye amma ya zanto kana da salo irin nasa shi ba dai taron ila Allah bi rakai ne ya arifka fi shidda ko da yaushe an batan Allah annabi Yunus dai yuji ta yana cewa wayo sai Allah ya ce me sai ga ma dalili sai kuma ya tsayar da shi ina ba da misalin wani lahi matsalin ala cewa kaga hatta a mutane akwai wanda yanzu ko miskon din wayar ka gani in ka koma gida yanzu ka bata ka taho karatu sai ka bi shi wallahi saboda kimarsa da darajarsa da yadda kuke da mu'amala da shi amma a kowannan gaga miskon ba za ka bi shi ba domin damun ka ne wataƙila ko ne dame ka ko kuma a in wani abu za ka baki kawai kai ne requestin ba ka son requestin yayi ma yawa a kowanne kana kusa da wayar ma ana waya yara za su ce abba ana waya sai na gani ko ba haka bane ba zai daga ba to ko mutane a wanda kotawa ake da shi shi ko Allah madaukakin sarki in dai kun saba kana yawan kiransa ai kaga a cikin mutane a wanda zaka je na in dai ka ganshi ya kira to larurar sa ce shi ba ya kiran mutane sai kaza musamman gabe yake da kai kuma akwai alaka mai karfi kuma ba ka kira kai shi ba ya kira sai sai ka ta kawo shi in dai kaga ya kirawo kuma bari kuɗi da ya kunna zai danna hankuri wallahi kawo kaza a kai kaza ko yaya ya ce kun ko ba zai kira ka sai kawai kira ne maka yasa ba ai ka ga da bambanci da wanda an riga wato an saba da ya kira zai ce lafiya ya ce wallahi kira ne na gaishe ka kawai da bambanci wallahi masalu la'ala to saboda haka tasbihi mudaje shi da za ku ga akwai wanda yake a tasbihul mutlaq banda muqayyad da kake da jiya daru tabayi wal mata akwai mutlaq subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim ba ka ka kawai za ka dai subhanallahi wa bihamdi shi ne haka ce kai dai amma subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim ba ka ka to wannan shi hatta kuma wanda kake a sallah in ka zo ka rika tunano girman Allah subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus subhan quddus rabbul malaikati wa ruh wannan subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim wa bihamdi tasbihi ne amma ka rika tuna girman Allah to shine ma da yake ga mana anan yake wannan ita ce karshen wato sura a surori al-musabbihat da ake da su yace zance ya gabata kai to shi ta yi sabihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi kaga a balaga ya larabci ya halatta a ce ma fi samawati wa ma fil ardi yusabbihu lahu ko yusabbihu lillah amma cikar kalmar shi ne a ce yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi duk abin da yake cikin sammai da kasai sune wa Allah tasbih nan malamin da yake lawul mulku wa lawul hamdu ala rabbi ya halatta ce wato al mulku wal hamdu lahu amma a nan idan kai baka rube ba kamar yadda yan masu kuɗi suke rufa rasi mutum ya rubuta amma wannan kuɗi zai ga ya rufe kuɗin to saboda haka baka rube ba domin wani zai iya zo cewa kaje wato almulku wal hamdu lahu sai ce wa wani sai sa gwanjan shi a sa wawul adadi kaga nan ce yana nan kenan yawwa amma a nan da suke cewa takdimu ma haqqu ta'khiru yufidu al-hasr gabatar da abin da za a iya barin sa a karshe ma yana nuna yana nuna protection iya na wannan din shi kadai ya mallaka ba wanda zai zo ya hada shi yana so ya gaya ma cewa sama da ƙasa shi kadai ne yake ko ta yake bai ba wa huwa ala kulli shay'in qadir dan Allah da iko ne akan komai huwa alladhi khalaqakum Allah shi ne wanda ya halicce ku wa minkum kafirun a cikin ku akwai kafiri shi ya halitta wa minkum mu'min dan a cikin ku akwai mu'min to kaga nan wai sai su fake da cewa dan ne Allah ya azabtar da kafiri akwai masu akida da suke faɗa wannan aka ce ne da hidin suka ce ba yasa ya halitta shi a shi ya halitta amma ya ce wala ya zali abadin da kufur bai yadda bayin sa fi kafirci ba wa dai rahun na jide saboda haka hanya biyu Allah ya nuna ba ga fara ga baka idan ka bi baka to ga abin da zai ba ma asabaka min hasanatin fa min Allah وما أصابك من سيئة فمن نفسك bayan kuma a baya ya ce da ya magana akan aina ma da kunu da rukumul maut wa law kuntu fi burujin mushayyida wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik sai Allah ya ce kul kullun min indillah shi irin wannan ayoyin da ke so wata ran indiya ɗan tsare katu kawai za su fassara indiya za a yi domin Allah da kansa kalli ayar sai waye wato idan wani al'amari ya same su na kyakkyawa sai ce daga Allah yake idan kuma wani abu ya zo mummuna sai ce kai ka janyo mana su nuna annabin su sai Allah yake kul dare da su kullum min indillah gaba ɗaya daga Allah yake kaga abin da ayar ce ko can gaba kuma ba ana matsawa sai ta ce ma a saba ka min hasanati fa min Allah duk abin da ya same ka na alheri daga Allah yake wa ma a saba ka min sayyi'atin fa min nafsik duk abin da yake mai muni kuma kai ka jawo kanka sai ji dan kada da kato ya je da ayoyin nan biyu tunda wato bai da kowa domin sun ci karo a zahiri ka kalle za haka sun ci karo ba kai da kowa ya bayani ba sai annabi kuma kai baka yarda da magana a Qur'ani kuma ba inda aka yi ba bayani dole sai hada hancin sai mu ga ya zaka amma ka ga da malaman tafsiri da bayanan annabi alaihi salatu wasalam ya ka fito ma da abu karara aka biya ba wanda take kul kullu min indillah ana nufin halitta kamar yadda ya halitti musulmi da kafiri duk ya halitti su amma shi yace ai kafirci ba shi yace ba wala yazani abani bi kufr inna allaha la ya'muru bil fahsha bai yi umarni da albasha ba kwata kwata nan kuma da yace fa min nafsi shine duk inda ka za abun muni dalilin kai ka jawo kanka fa bi ma kasabat aydikum ne sakamakon abin da hannunku ya tsorurta shi ya janyo ma kowa a cikin gida mana irin wannan misali yaro yana ta wani abu a ce kai bari da yake bari da ya faɗi garin faduwa wajen yi da dan ciwo ba me za ka ji ba wata zafi kai ka dawo kanka ko da ya zauna ba da ta al'adun bakin da ya huta kai ma ka huta to kamar haka ne an gane ko addinin mutum ya huta to shi ne Allah madaukakin sarki yace wallahu bima ta'maluna basir lalle Allah madaukakin sarki mai gani ne dangane da abubuwan da kuke aikatawa khalaqa samawati wal arda Allah ya halitta sammai da kasai gaba ɗaya su sammai bakwai kasai bakwai bil haqqi da gaskiya ko kuma bil haqqi da hikima yadda ka kalli sama wato yadda ya sa a sama ta ɗaya ta biyu na binta ta uku na binta wannan hikimar ko kuma bil haƙi bil adili da adalci domin adalci shine tsora abin da ya kamata duk wayannan ma'anonin duk sun hau juna ana fassara ta haka to sai Allah ya ce wa sawwarakum dan Allah shi ya suranta ku kowa daga gaishe a masallacin nan a duniya gaba daya Allah shi ya sawwara ka ya maka a yadda kake fa ahsana suwarakum ya kyautata surarka kai da za ka ga Allah ya kyautata surarka duk yadda kake jin kai ba kikkiawa bane ba yadda za ka karka jin cewa ina ba a cikin dabbobi wajen dabba ce mai kyau barewa ko waye duk munin da zai ce Allah mai da shi barewa ko ba ka bane a ce kai ne mafi kyawun halitta ko kuma a tsintaye wanne ne kyakkyawa dawo su waye ka ta waje yana zura ya Allah kamar da ni dawo su sai dai majaji yana nufin ado ya zama dawo su na wajen ado amma ba wai tura halittar ba laqad khalaqana al-insana fi ahsani takwim Allah da kansa yake cikin mafi kyawun zubi yanzu ka kalli yadda kake inda za a cire kanka a sama na kare wallahi gudu za a rike ba za zauna ba za a zauna ba ba wanda zai zauna yanzu ya kai kanka haka din nan ko kuma ba ma kai ba kawai a ciro iya kunnuwan jaki a sama kunnuwa kawai da Allah ka hango ka a mudubi ka kai da zai shi da Allah ya ce ya ayyuha al-insan ya kai dan adam ma garraka bi rabbikal karim me yake rudar da kai gaban ubangijin ka wanda yake karimi mai karamci wanda ba domin karamci shine a a baka abin da baka tantance shi ba ba kwata kwata shine karamci sai da Allah ne khalaqaka shine wanda ya halice ka fa tsawaka ya ne da ka fa addalak ko fa adalak ya mika da kai eh bi ayi surati ma ja'ala kabak cikin surar da ya ga dama wato ya hawa hawar da kai yayi ta amma ban tukar dibo na biki to Allah shi ne mai wannan shi yayi saboda haka duka shi sa ba da nake cewa duk wanda ka gani Allah ya halitta shi idan aka zo haihuwa to wani lokacin ka ga an samu haihuwa an samu tangarda ba daga halittar da Allah ya bane da yake biya a kai da wani abu ne ya faru yawwa wani abu ne ya faru ko ta sha wani abu da ba a ce a sha ba ko kuma ko ta faɗi ya yi rauni tun a cikin misali ko wani dalili ne da yake janyo haka to shi ne abin da wato wannan aya take nufi sannan sai yake gaba ɗaya gare shi za a koma ya alamu ma fi samawati wal ardi Allah yana sane da duk abin da yake cikin zamai da kasai wa ya alamu ma fi sirrun kuma Allah yana tare da abin da kuke koyewa yanzu kowa a nan abin da ya koye Allah kai da kai sai Allah wataƙila kafin wato a zo a fara karatu ma ka kuwa ma baya ka kunna wayarka ka shiga YouTube ka shiga China ka shiga Ingila ka shiga duk ka gabatar da zarara kuma yanzu an fara allazi khalaqal insana Allah Allah kadai ya sani ma tsirun abin da ka koye wa ma tu'linun da wanda ka fito da shi fili Allah shi ya san wannan sai ce wallahu alimun bi zati sudur Allah shi yake sane da abin da yake cikin zukata cikin kirazan mutane sai Allah yake
ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأن إنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد.
ألا يجعل يأتيكم نبأ الذين كفروا شن labaran waɗanda suka kafirta bai zo muku ba min kaulu tin da ta labaran su bai zo muku ba fa za ku wa ma da amrihim waɗanda sun ɗanɗanu sun ɗanɗani azabar kafircin su domin amrihim bi ma'ana kufri ba za ma a faɗi kafircin ba kawai aka lullube shi saboda girman abu suka ɗanɗana azabar kafircin su sai Allah ya ce wa lahum azabun ali sannan azaba mai raɗaɗi ta tabbata a kansu zalik duk haka ta tabbata ne saboda ne bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat cewa manzannin su sun zo musu da hujjoji wa qalu jiska ti abasharun yaduna yanzu mutum ne zai zo ya rika nuna wani hanyar shirya su sai a turo mala'iku kuma mala'ikan bayan ya zo wani ya biyo shi a baya ba ta san ahad sai mutawatiri saboda haka gaba ɗaya mala'iku su biyo su a baya in yace in mala'ika jibri ne yace Allah ya ce in gaya muku kaza da kaza da kaza sai mala'ikun baya ce gaskiya ne an gaya ma sai an yi haka wai za su yadda to yanzu suna zargin cewa wato ko kuma idan mutum da ya zo ya zo yi wannan to da mala'ika jibril da za a rako shi duka sai ya gama bayani da wannan mala'ikun da mala'ika jibril sai gaskiya ya gaya muku ba mu ke da domin a gurin Allah muke wai nan za su yadda yanzu na cewa abin da ya haduna na mutum ne zai shiryar da mu mutum kuma wallahi da mala'iku aka turo za su kafa hujja da cewa ya za a turo mala'iku an san ba halittar su ɗaya ba su an halitte su da kaza su kuma da kaza ba za su yadda ba saboda tsabar musu in ku aljanu ne za su ce ai ba ma haɗi ya za a haɗa mu da wanda ba ma gani duk za su kawo wannan dalilan sai Allah ya ce fa kafaru sai suka yi kafirci wa tawallau suka juya baya sai Allah ya ce wa tagnalla Allah kuma ya wadatu kar ka dauka wai in kar mu dauka idan ba mu ba Allah ba wai Allah muka yi ba ko a gida da yin maka yawo sai ka ji mai gidan abba ya ce kar ka kai wa ta shiga tafi mai ne ka ce je ka kan ka kai wa eh kuma kan na ka kai wa amma Allah madaukakin sarki idan ba ka yi duk wanda yake abauta masa ya ki bauta masa kansa yawa wallahi domin ba abin da ibadar mu za ta ƙara wa Allah. Haka ni ma halittar da ya ya halitta mu ne baya zo mu shiga wuta saboda rahamarsa kawai. Amma inda shi duniya za a kakkaf tun daga zamanin annabi Adam har zuwa wannan zamanin kowa ya ƙibar Allah ba tun da aka rage wa Allah. Kamar yadda hadisi ya tabbata haka. Idan da kuma za a bi shi gaba ɗaya ba za a ƙara ma komai ba. kai ibadar da ka dogoro goro goma yanzu gaba ɗaya a shekara sittin aka ɗau ibadar da kai waje a shekara sittin ba kai wa Allah ibadar shekara ishirin ba Allah ba kai ba an samu da kyar a samu da shekara goma da kyar bukatan goma ki aka zo bayarwa cikin sittin mutum ya ci goma kai in aka ce ka baki maki bai za ka baki ka san ya yi sai ne ya yi tsaye to saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata ko da yaushe domin ga shi nan da Allah madaukakin sarki yake mana um wal baitul ma'mur karkashin wannan ayar ayi mun yi bayani cewa Allah ya halitta mala'iku tsakanin Ka'aba kasa ta duniya to akwai baitul ma'mur a fetin sai Allah ya halitta mala'iku kowace rana mala'iku dubu saba'in na dawafi a wannan ɗakin suna kiran Allah suna girmama shi tun daga ranar da Allah ya halitta wannan baitul ma'mur din har zuwa yau ba din farko suna jira a dawo kansu kuma dawafi sakan ba sakan round na biyu har yau ba a dawo kansu ba kuma annabi yake har kiyama ta tashi ba za a dawo kansu ba saboda yawan mala'iku da Allah yake ma da dai za a da tabu ga wanda ba shi da lokacin danna waya ba shi da lokacin kallo ba su da lokacin kallon ladiga ba su da lokacin kallon champion league duk gaba ɗaya kuma gashi nan ko ake su kenan ibadar kuma ba za su ƙara Allah komai ba wallan ta mu to Allah ya wada sai yake wallahu ganiyul hamid Allah mawadaci ne kuma ta yabo in kai ba ka gode mar sauran halittu suna gode wa Allah suna gode masa to a nan alam yatikum naba'u alladina annaba a larabci idan ya zo ya ja bamban da alkhabar domin kabar shi ne labarin kowane yini mai mahimmanci mara mahimmanci da mai mahimmanci amma aka ce naba'un shi ne labarin da yake ɗauka hankali mai muhimmanci da za a amfani da shi shi ta a yi amma yadda sa'adun anin naba'il azim annabawar azim shi ne naba'in wato labari mai ɗauka hankali wanda akwai wani sako na musamman da za a amfani da shi labarin kabar kabar ko za a iya yi sai ka gaba ba a ga kawai ba burge shi na kai yawwa to shi ne bambancin su to fa za ku wa ba da abin wa lama azabun alim nan da yake zalika bi annahu kana ta'tihim rusulun bil bayyinat kamar kamar misalin da ake shine duk wani abu da zai halaka ka sai da Allah ya turo aka sanar kamar yadda yanzu a duniya idan guri yana da hatsari musamman wutar lantarki ai za ga sai a je a rubuta da yare kala kala cewa wannan gurin yana da hatsari wani sai a yi hoto ba ko na dangerous kai bayan na ma wani lokacin ajiye wani bayan duk wannan hotunan wani zai zai ce baya ganewa ga shi amma hoton wuta wani ya motsi amma wani zai zan saboda tsabar wato rashin fahimta bai gane ba sai a ajiye wani a gurin da kazo zai ce ma nan gurin ba a ba a bi saboda kaza to fiye da wannan Allah ya mana fiye da wannan domin duk wani abu da zai halakar da mu sai da annabawa suka faɗa wancan ramu in ka shiga za a yi ma kaza wannan kuma in ka fito kaza kamar wannan shine abin da Allah yake faɗa dalika bi annahu kana ta'im rusuluhum bil bayyinat sune al bayyinat fa qalu amma saboda rashin kunya sai suka ga musu magana a bakarun ya haduna na mutane ne za su shirye da mu mutum za a turo mana fa kafaru ta kabun je wata wallau ta ba da baya wastagnan la Allah ya wadata wallahu ganiyun hamid sai Allah ya ce زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا wane mutum قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير Allah madaukakin sarki yake da'awar ladina kafaru waɗanda suka kafurta suna riyawa ko kuma a larabci da'awa tana zuwa da ma'anar kala waɗanda suka kafurta sun ce alam tara ila alladina yad'umuna annahum amanu bima unzila ilayka ai alam tara ila alladina yaquluna ajabu a larabci ko dai magana kala ko kuma riyawa mutum ya rika riya abu to zaman ladina kafaru waɗanda suka kafirta sun ce ko suna iya cewa Allah yi wa cewa ba za a taɓa tashin sa alkiyama ban ka mutu ka tafi kenan daga Kano sai Kaduna wai ba wata kiyama da za a tsada haka tafi ya Allah ya ce kul ce ne da su bala wallahi ko kuma ba haka bane wa rabbi tarance da ubangijinka la tub'atun aka kuma kawo lamul kasab lallai tabbas ina ne kuma rantsuwa za a dage sun ba sannan la tunabba'un na wallahi ke an baku labari bima amintum da duk ayyukan da kuka yi ne wa zalika ala Allah yasir wannan abu ne mai sauki a gurin Allah madaukakin sai malamai suna cewa a cikin alqur'ani gurare uku ne akan tashi alkiyama Allah ya rantsuwa ya sa annabi ya rantsi da wahala ka ji annabi ya yi rantsuwa amma duk wurin da ka ji ya rantsi to babba al'amari ne to akan daji alkiyawa sai da ya rantsuwa a cikin alkur'ani aka sa shi ya rantsuwa guri uku guri na farko shine suratul yunus wa yastanbi'unaka haqqun hu qul i wa rabbi innahu la haqqa wa ma antum bimu'jizin kaji shi ma akan alkiyawa ne suna tambaye ka suna neman labari a gurin ka cewa wai an ya ku kiyaman nan gaskiya ce sai Allah ya ce qul jini da su i dama i larabci ne ba hauke yara i zai ce i a ce da su i wa rabbi na rantse da ubangiji na innahu al-haqqa lalle kiyama gaskiya ce wa ma antum bi mu'jizina kuma ba za ku gaji da Allah ba dan gani da abin da wato kuke tunani na biyu suratu saba da Allah yake wa qala alladhina kafaru la ta'tina sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimul ghaib kafare suka ce wallahi alkiyama ba za ta tashi ba daga Kano zai Kaduna Allah ya ce kul ga ya musu bala ba haka bane wa rabbi na rabbi da ubangiji na la ta'ti yannakum wallahi sai ta zo muku guri na uku shine nan gurin ja'amal ladina kafaru allan yub'athu kafirai suna cewa ba za a taba tage su ba qul bala wa rabbi da ka ce ne da su ba haka bane na rantsi da ubangiji na da tuwa sunna lalle za a tafe ku sun malatu na ba'unna a baku labari sannan a baku labari bi ma amintum da aika aikar da kuka yi wa zalika ala allah yasir wannan abu ne mai sauki a gurin Allah sai Allah yake fa aminu billah ku yi imani da Allah wa rasulihi da manzansa wa nurin ladhi anzalna da hasken da muka saukar domin haka Allah yake wa anzalna ilaykum nuran mubina a suratul nisa mun saukar muku da haske mabayyani wanda yake a fili to shi ne nan kuma yake wa nurin ladhi anzalna da hakken da muka saukar wallahu bima ta'maluna khabir lalle Allah ya bada labari ne dangane da abubuwan da kuke aikatawa sai Allah yake يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير الله مدوكاكين sarki yace yawma yajma'ukum liyawmil jam'i ku tuna ranar da Allah zai hada ku a ranar taro Allah zai kira sunan ranar taro shi sa Abdullahi da Abbas yace ɗaya daga cikin wato sunayen alkiyama za a faɗa da yake zalika yawmut tagabun wannan ranar taron ita ce ranar kamunga kamun ka kuma shi ne abin da malamai ke faɗa asara kenan alkabul ko dukan hanci mutum ya ɗebi kaya daga nan ya ɗebi kaya zai je kai kasuwa a Legas a Ikeja ko wani guri a Legas yana zuwa sai yana buɗe buhunsa sai ga ba kayan a ciki duwatsu ne kawai shine in kana so ka gane misalin algabun shine wannan mutum ya tafi da kaya wani gari wata ƙasa niki niki in ya je ya buɗe ya gaba komai sai dutse eh kayan kuɗi ne kuma ya kamata ya tafi da shi da ya je buɗe wa za ka je wa da dutse a Lagos ga ta abubuwan hula kayan kuɗi na ɗiba to shi ne algabuni zai je ranar alkiyama ya tarar gaba ɗaya bai zo da kayan kirki ba shi za ake kiranta ranar kamunga shi da annabi yake ne a matani maqbulun fihi ma kathirun minan nas as-sihhatu wal farad limomi biyu da yawan mutane a tara su fike lafiya da ranar lokaci da yawan mutane lokacin da kake da lafiya baka yi abin da ya kamata ba yanzu kuma babu ranar lokacin ka kawai ka tsaya saboda kana da ranar lokaci sai mutum ya waya yanzu sai awa biyu yana kallanta uku kuma ba abin kirki ba kawai girbe to shine wayannan abubuwa guda biyu wato mutane da yawa suna azaru to shine zalika yau mutazabu Allah ya ce wannan ranar ita ce ranar kamun ka wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan duk wanda ya imani da Allah kuma ya aikin kwarai kaga an kawo mai fuka-fukan biyu dama al-iman wal amal salih duk inda kaje aljanna to wayannan abubuwa biyu ne إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا wannan shine ka'idar fuka fuka biyu ne ba a yi imani kadai ba aiki ba a aiki kadai ba imani sai an hada biyu sai Allah ya ce wanda ya haka yukaffir anhu sayyi'ati Allah zai kankare masa zunubansa wa yudkhiluhu jannat kuma ya shigar da shi aljanna wacce tajri min tahtiha al-anhar koramu ke gudu a tsakanin su ga ita an gaya ba a matar jannatin lati wa aidal muttaqun fiha anharu fiha anharu fiha wa anharu duk wannan anharin duk inda kaje alqur'ani su ake ne in ka ji an ce ta jimin ta ce da anharu su za ta hararu da su ake korama ta giya ta ruwan daɗi ta nono duk wa'annan su ake nufi da zuma to shi ne Allah madaukakin sarki yace khalidina fiha abada za su dawwama a cikin ta Allah ya sa mu dace dalika al-fawz al-azim lallai Allah da kansa yake wannan rabo ne babba inji Allah wallazina kafaru wadanda suka kafirta kuwa wa kazzabu bi ayatina suka kayyata ayoyin mu ulaika ashabun nar lallai wadannan su ne yan wuta haka tambaye ka su ne yan wuta kace wanda suka kayyata ayoyin Allah kuma suka kafirci daidai kai ka ga riga ce ba wuya duk wanda ya zace man daidai ba ruwan ka kai cewa ga wanda suka kafirce wa Allah suka karyata ayoyinsa su ne yan wuta ulaika ashabun nari khalidina biya su ma kuma za su dawo ma ya Allah yace wa bi'sal masir tir da makoma idan ta zanto ita ce wuta Allah ka kiyaye mu na
ma aqada min musibatin illa bi idnillah na wa man yu'min billahi yahdi qalbahu والله بكل شيء عليم Allah madaukakin sarki yace ma asaba min musibati ba wani abu da wato zai sami wato wani bawa na musiba na jarabawa illa bi idnillah ba dai sai da izinin Allah duk abin da kaga ya same ka Allah ya sani amma wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah ya hadi kalba Allah zai shiryar da zuciyarsa malamai duk da bayani da yake nufi da wannan shine in Allah ya shiryar da zuciyarka shine za ka da mutum musiba ta same shi sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya shiryar da zuciyarka kenan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha duk wanda yake irin wannan to zuciyarsa a shirye take ba zai fara tunanin wanda ya samu hannu ba yana fara wannan tunanin to wace ne yake zuciya ke da shi ba ai abin da yasa ka fara wannan matsalar saboda wato kawo mai baka kafa ai saboda kaza duk wayannan abubuwan to an fa an samu matsala ke wallahu bi kulli shay'in alim Allah madaukakin sarki masani ne bi kulli shay'in da komai sai Allah ya ce ni وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول wane mutum فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين Mm.
الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون Allah ya ce wa ati'u Allah ku yi wa Allah biyayya wa ati'u rasula sannan ku yi wa manzo biyayya shi ne abin da muke ga yayin kalaka su wato za a yi wa Allah biyayya kuma a yi wa annabi biyayya domin al- Allah ya turo annabi domin a yi koyi da shi saboda haka duk abin da ya yi koyi za a yi da shi نعم wannan ma yana cikin dalilan da yake nuna cewa lallai akwai sunna a cikin alkurani ayoyi wajen da kai kusan ayoyi hamsin da zaka fito da su da suke nuna cewa suke nuna cewa lallai in an ba Allah sai an ba annabi alaihi salatu wassalam to fa in tawallaitu mun kuka juya kuka ba da baya fa inna ma ala rasulina albalagul mubin ba abin da yake kan manzon da muka turo in ba isarwa ba bayyana ba kawai ya bada sako in kun ki karba ruwanku sai Allah ya ce Allahu la ilaha illahu Allah shi ne wanda ba wato a ba shi da abokin tarayya shi kadai ya tantance abauta ba wanda ya tantance abauta wa sai Allah shi kadai wa ala Allah falyatawakkalul mu'min amma da mu- Allah ne kadai mu'mine suke dogara dogaro ga Allah kuma kin kace ka dogara da Allah sai ya gwada ka نعم ya ga daga sai kake yawwa to amma fa ba mai dogara da Allah sai mu'mine kawai sai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم mm.
وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم wane mutum إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyu allazina amanu ya wanda suka ba da gaskiya inna min azwajikum lalle daga cikin matan ku ba duka ba a matan ku akwai waɗanda wa auladikum da ƴaƴanku shi ma ba duka ba domin wannan min din tabi'idiyya wani tashi yake nufi na mata da kuma ‘ya'ya, sai Allah ya ce aduwan lakum maƙiyanku ne. Fa hazaruhum to ya za a yi da su sai Allah ya ce ku kiyaye su kawai. Akwai matar da ta zama ma ƙarfan kafa. Ba yadda za ka yi. To amma me ake nufi da wannan maƙiyanku ne ɗa da mata shine wato za ka wani mutum lafiya lau mutumin kirki ne yana bin Allah. Amma daga zarar yana yin aure shi kenan ya canza gaba ɗaya ka hana shi. biyayyar Allah da kuma taimako da yake da addini yanzu ya dena da abin da zai tace karka bayar da duk inda kaje an gyara masallaci shine yanzu da gazo tace kai sai tace kai kai kake sallah a masallacin ka kyale su kowa kuma sai hau yake tera ka kyale su kowa man ya ji a jikin sa ya koma irin masu zuwa komai sai sun gaya matan su din nan ne ya koma ya ce yanzu masallacin na ce kaza kaza sai ta zuga shi sai wallahi karkata minti biyar ne sallah ba minti goma da ka dawo gida ga sunan ka kawai ka ci gaba da ka kyale su upside down to saboda haka wannan shi ne ko da yake to akwai matan da ko kuma malamai suka ce lokacin da za a yi hijira akwai matan da suka hana mazan su bin annabi alaihi salatu wassalam sai kar su ji to ka babban fitina kenan matar da za ta hana ka bin annabi alaihi salatu wassalam ta dora shi a keken bera to duk matar da ba ta barin mijinta ya alheri fitina ce to haka ne kaya su ma a cikin ko waɗanda fitina ne jarrabawa ce a gurin mutum ya haɗu da jarrabawa in suna shi ne wa auladi domin kaga ai za ka ga wani yana yin komai tsaf amma da zarar ya haihu musamman ya rage bai haihu bai ya haihu ga yara sai ga da an yi magana sai ce da an magana ciyarwa taimakon addini zai ce a a ce alaji ga kaza kuɗi zai ce ƴaƴa muke tarawa eh saboda haka ƴaƴa muke tarawa dama annabi ya ce alwaladu majbalatu mabkhalatu shi ta da kuke gani yana sa mutum tsoro mutum sai ya rika jin tsoron yanzu in na mutu ya'yan nan kaza kaga ya jefa ma tsoro tun yanzu ya saba burki mabukalatin kuma sai hana ka ba sai ba kawai addini cewa idan na riga na mutu ba su da kuɗi ga ƴaƴan wani nan yanzu duk sun taga yara shi ya ɗauka wannan kuɗin da zai bari wani shi zai sa su zauna lafiya ba shi bane wallahi kana ina inda kuma aka yi ma magana dukiyar ita ma fitina ce saboda haka wannan ba shi bane kawai mutum ya yi ƙoƙarin zama mutumin kirki ya kuma yi biyayya ga Allah ka mutu ka bar ka kyara yaya Allah madaukakin sarki zai zai nuna ma shi yake kula da shi to saboda haka wata rana annabi yana kan minbar yana hutuba alhassan wal husain suka shigo suna kanana suna shigowa sai da ya sako ya zo ya tsere ya rungume ya je ya ajiye su da kansa yake cewa inna ma amwalukum wa auladukum fitna lallai dukiyoyin ku da ƴaƴan ku fitina haka yake saboda kaga ya kasa hakuri ya ga sun doke ne ta koyi da biyu to da yawa za ka ga a kowanne yanzu ba ta iya bin Allah saboda dalilin ƴaƴan ku ba ga ni wasu rasul ka ta gaya mana wa amman gulamu fa kana abawahu mu'minaini fa qadila an yuhikahuma tsufiyaran wa kufra abin da ya sa kiri ya mutse wa yaron nan kai cewa in ya bar shi dalilin sa iyayen sa mutanen kirki ne wallahi sai sun bar hanya saboda yadda suke zanta da lafiya su lauka bin zayu amma ya suna samun sa sai dai ba ta matsala shine annabi kiri da ya mutse wa kai kawai aka ba shi ke rabu kowa ma ya huta suka ci gaba da bin Allah su to shine Allah madaukakin sarki yake ga mana anan cewa inna ma amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim na oke inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum ku kiyaye su wa in ta'abu Allah yake in kuka yabuwa wa tadfahu kuka kauda kai wa tabdiru kuka yabe fa inna Allah ghafurur rahim to ku sani Allah ne gafara ne rahimun kuma mai jin kai sai ne inna ma amwalukum kadai wato dukiyoyinku wa auladukum da 'ya'yanku fitnatun fitina ne wallahu indahu ajrun azim amma ku sani cewa akwai lada babba a gurin Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم نعم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون Allah ya ce fattakun laha ku kiyaye Allah ku ji tsoron Allah masana'atun iyayawar ku gwargwadon ikon wasma'u ku saurari abin da Allah ya zo da shi da manzansa wa ashiru ku biyayya kuma wa anfiqu abin da Allah ya ba ku ku siyar kun ji ko da yaushe Allah ya ayoyi in baki alqur'ani suna da yawa ku siyar ku taimaki bayan Allah da dukiyar ku khairan ya fusukum shi ba alheri akan kawo kanku wa man yuqa shuha nafsi duk wanda ya tsare ko wanda aka tsare daga ƙauran ransa ƙauro rowa ke shi dama domin in ka ce rowa ka bada kanwa amma a shuhu shi ne wato tsananin rowa ga kuɗai domin duk marowaci za ku ga kuɗai ne wannan ka'idar haka ne duk marowaci to yana da kuɗai to duk wanda aka tsare shi daga ƙauran kansa wa ulaika humul muflihun Allah yake wannan su ne wanda suka rabota saboda karatun lokaci hiza ba zan faɗa da wannan ayar ba amma abin da malamai suke faɗa wasu na cewa wannan ayar ta shafi ta Ali Imran ya ayu alladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun dan haqqa tuqatihi sune da Allah yake ya ku wanda kuka ba da gaskiya da Allah ku kiyaye Allah wato karshen malejin ku karshen maleji ku ji tsoron Allah shine haka tukati wala ta mutunna illa wa antum muslimun har da an muka je program zaka ga ana kokana wasu ana zuwa na ai kan haka tukati ne ana nufin wato sai wato duk abin da Allah ya ce su sai sun kai inda aka ce saboda haka wannan kuma fatakullaha fatanatu aka ce ku kiyaye Allah gwargwadon yadda za ku iya a gurin haka tukati ko ba ka da lafiya sai kai sallah sai ko ba za ka iya sai ban kai ta kwance ba kai daidai ba amma ba ta kullum a wanda da aka rinse a ga abin da Allah ya ce tun da ba za ka iya a ɗaya ba ayar a haɗa su duk biyu an yadda wannan ba ta sha ba wancan ba amma abin da ake nufi idan za ka iya a ɗaya ka yi a tsaye kamar hadisin Imran ibn al-Husayn da yake cewa salli qa'iman fa in lam tattadi fa qa'idan ko fa in lam tattadi fa ala jambi kaga hada ayoyin kenan saboda haka idan za ka iya a kwance a tsaye kai a kwance saboda haka ba ba sai ka tashi din to wannan dai ayoyin su ne a dunkule to sai Allah madaukakin sarki yake duk wanda aka tsare shi daga wato kwauran kansa wannan su ne wanda suka rabauta sai Allah yake ne ayoyin karshe إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم Allah والله شكور حليم Mm.
عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم Allah yake in tukuridu Allah qardan hasan in kuka ba wa Allah rance kyakkyawan rance wallahi kullun irin ayoyin nan wato tsara wacce ga bijina taki take wani lokacin ina biya su Allah ya baka abu ya ce wai karanta ba na tafi ba amma sai ya ce ka ba shi rance wa atu min mali lahi alladhi ataku ku ba su daga dukiyar da ni na ba ku ba waye ka bane idan da wayo ne yake za a samu dukiya da ba a zo kanka ba domin wasu da yawa sun fika wani in karfi ne yake za a wato da in da kun kasuwar ku su za a ba kai ba za a baka ba domin kai ga da kai ba wata wahala da kaja taki kai aka raba gado kawai ka samu wancan ko in yana mataki yake da ko a gurin gashi har ya tsufa a gurin kaga ba wahala ba ce kenan to sai Allah ya ce in kuka ba da rance kyakkyawar rance yudaihu lakum Allah zai lullunka muku multiply zai wa yaghfir lakum bayan nan kuma ya gafarta muku zunuban ku wallahu shakur lalle Allah ne godiya ne halimu kuma mai jimiri ya fi karfin hakuri jimiri shine alhilmu shine kai wa mutum abu yana da iko ya fi karfin ka kuma ya gane ka shine alhilmu to Allah ne jimiri ne alimul gaibi Allah shine masana abu da yake a koyi wacce hada da wanda yake a fili al'azizu shi ne mabuwayi kar ku ji yana cewa ba da rance ku ɗauka wai gazawa ya la ya fi ƙarfin kowa ya buwayi kowa alhakimu kuma mai hikima ne da ya ba gidan suwa da kuɗi bai ba gidan suwa da ba da hikimar da yawa ba a baki cin hanci shi ya ga dama yin haka abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana ina ga akwai tambaya bari mu duba ta mu gani ya yi mala Allah kara basira a miya Allah mala da Allah rantsuwa na yi cewa ba zan ƙara ɗaga wayar abokina ba saboda ni ma ya ɓata min rai kuma cikin fushi na yi rantsuwa da Allah malam sai na yi azumin kafara zan ɗaga kiran nasa Allah madaukakin sarki ya mai da kai gida lafiya Allahumma amin in ka ga dama sai ka yi kafara yanzu amma kana da ikon ka ɗaga wayar da sannan kai kafara kana da ikon kuma ka ci ɗaga wayar sai bayan ka gama kafara ga ba ni na cikin ya da salihi ai da ba a san yawan rantsuwa kuma ka ce cikin fuji ai da a ai mutum ne zai turo ta kada ya ce wallahi ya saki matarsa amma cikin fuji sai na ce ka taɓa ganin wanda ya sake ta ne mata waka tsakani da Allah ba ai fujin da ake magana shi kansa wannan wato dalakul gazban da ake magana shine fushin da mutum zai fita daga hayyacinsa wanda zaka sa ba hannu a aljihu bai sani ba shi ake nufi ka sa hannu a aljihunka ka kwashe ma kuɗi bai ma sani ba saboda ya fita daga hayyacinsa irin wanda annabi Musa yi wa alqal alwaha ko wa akara bi ra'si akhihi yazuruhu ilayhi saboda haka wannan kaga abin da zai sa annabi Allah ya dau Qur'ani ya wurgi da shi ai ka san a wani yanayi ake yau wato irin wannan fushin ne ba ya fushin da ana taba ajiyu ka zaka ce dala ta mu hannu da ka dora ba shi ba wannan shine wallahi musta'an wa alayhi kullu amin ma haka na'am a ai ga ana da zafi mun sha wannan magana an gane walakin akhidukum bima aqattumul ayman fa kafaratu il'am ajrati masakin tambaye ka tana da bana don da yawa wasu dauka iya azumi ne kawai zai iya siyar da mutum goma ya je da samu rasko ko ya yi yawa injiniya ai ba zai kuma ba ya danganta misali in ni ku ya zo guri na na kalle da yinsa to da wannan zan bashi fatawa yawa saboda haka a samo bulet goma sai kawai guda goma a ba wa mutum goma auki wato ko kuma a ba su tubabi ya je ya samo ya zina ya ji uku kuma ta ije mu gaba mu auki hadiru raka ba to tunda ba bawa yanzu ba za mu ce kai kanta bawa ba idan bai samu yayi wa'annan baki da kake zai azumi sai ba wannan amma da yau da yau da an raina azumi yanzu kowa zai ce azumi wa'annan su ne abin da ake cewa a fara saboda haka sai ya duba ya gani yanzu zai iya dawa musamman wannan abokin nasa kawai yanzu dan abu ne da tsakanin yana da alkhairai da yawa a gurin da yana da dinna da bai kamata a ce dan dan abu kankani ya hada kuma ka siyo shinkafa ko kwano sai da kai duk da cewa ban san waye ba an gane ko yaron nan dan bai da karfi sosai ko kwano ɗaya ne a dafa ta da dan kayan haji in ya zo sai a ba wannan mutum goma shi ke dama mana ai abinci ai abinci ba dama ai larura mala abad ka bu za mu wai da zaka da ana wanka da gurin likita wai ana kai dutsen haka tai a ta nama a ciki a gari din loma ka rika yi da nama za ka ga in loma biyar za ka ci sai ka ci goma sha biyar shi ne abin da yake ai kai dai kawai Allah ya raba mu da talauci ba la abu yawa ai duk wani abu da kake gani kawai shi ne matsala an gane to wannan shi ne a ƙarshe ina sanar da yan uwa insha Allah kamar yadda ga injiniya ya zo mun yi karatu kuma ga shi za mu faru za mu hutu zai yi hutunsa na dan lokaci to amma dai mun samu karatun da shi yau insha Allah wanda ga wannan satin zan yi balaguro sai bayan sallah insha Allah ta'ala um amma za mu yi karatun mu kamar yadda muka faɗa na wannan satin gaba ɗaya muna fata Allah madaukakin sarki ya karba mana Allah madaukakin sarki duka wanda suka yi mana wasiyoyi da addu'a ta alkhairi Allah ka biya musu bukatun su Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙo Allah da sunayen da kyawawa da sojin ka madaukaka Allah ka rawar da kasar mu lafiya muna roƙo Allah da sunayen da kyawawa da sojin ka madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarinsu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bata marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka duk waɗanda suka yi mana wasiya da addu'a Allah ka sani Allah ka biya mu iyayen mu da malaman mu da yan uwa da suka yi mana wasiya da addu'a Allah ka biya mu bukatunsu iyayen mu da malaman mu da kanni da yayi da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka dukan su da zafara waɗanda suka kauta hanya kuma Allah ka shirya mana su اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين ai mala umar ina son ganin ka ba da kai magana ma na tuna